إن الحمد لله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصت الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار وبعض عباد الله فإن القرآن الكريم أو فإن قراءة القرآن وتلاوته عبادة من العبادات مثلها مثل سائر العبادات وهو الذكر يؤجر القارئ على قراءته وكثرة القراءة للقرآن تولد عند المسلم لذة وراحة نفسية واطمئنان في القلب وقال عز من قائل سبحانه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب عباد الله إن القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معجزاته الخالدة وفي العصر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أنه روي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنه ما ذكره من القرآن أنه كتاب الله فيه نبع من كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزم وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو صراط الله المستقيم وهو الذي تنتهي الجن أو لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا من قال به صدقة ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن جاء إليه هدي إلى صراط مستقيم كما ذكره الشعبي وأبو إسحاق ومن خصوصية هذا الكتاب الكريم هو محفوظ بوعد من الله يحفظه وقد قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولم ينقص منه حرف أو يزيد فيه حرف منذ أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الآن وروي أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله عالم من الناس قالوا يا رسول الله من هم قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته وكذلك أوهينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فإنه نور ما يحصل به الأبصار وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وهو الشفاء والرشاد قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وهو الهادي الذي يهدي به الناس إلى الطريق القويم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وهو الحق الذي لا يأتيه الباطل أبدا قال الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد عباد الله القرآن العظيم له منزلة عظيمة جدا عند الله تعالى فهو كتاب فهو كتاب هداية للناس وفيه سعادتهم وله العديد من الأوصاف التي وصفه الله به بالإضافة إلى أنه تعالى أقسم به دليلا على على عزم شعره إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أقول ما تسمعون إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمني ومن الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai yake bashi da abokin tarayya a sammai da kasai muna shaidawa tare da kucewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babba dan Abdullahi farin jakada bawan Allah ne kuma jakadan Allah ne zuwa ga duniya gaba daya wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan nan ya yi wani cikin addinin Allah ina yi wa kaina da wasici bisa kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala, domin Ubangiji ya fara wannan da kansa, walaka da wasu yanar ladina, utul kitaba min kablikum wa iyakum an taƙulma. Na yi wasici gare ku, ga wanda suka gabace ku cikin ahalul kitabi ku tsaya kan kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ‘yan uwa masu albarka yau muna yinin Juma'a, wanda ya daidai da goma sha uku ga watan biyar na Musulunci watan jima'a da lil'ula, hijira yau na da shekara 1446 daidai da goma sha biyar ga watan sha ɗaya na miladiya 2024 kutubar mata yau a wannan yini mai albarka a wannan masallaci namu na masjid ummi na hawa da ke wannan unguwa ta bago bayan makarantar yan mata na doma a wannan gari namu mai tarin albarka garin gombe tarayya najeriya tana magana ko za ta yi magana game da falala ta wannan littafi wanda Allah ta'ala ya gadar mana da shi ta hanyar manzanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine alqur'anul karim wani abu kadan daga cikin falalarsa da kuma irin alda irin abin da shi littafin yake karantarwa da kuma yanda ake so musulmi su rike shi da kuma irin falala ga ma'abutansa suka samu daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka ya uwa idan mun duba da kyau a wannan lokaci namu na yanzu jama'a da yawa ba su da alaka mai zurfi tsakaninsu da ƙur'ani an bar ƙur'ani a gun yara 'yan islamiyya ko an bar shi a gun malaman makarantar islamiyya da malaman makarantun allo ko an bar shi ga malamai masu wa'azi da masu da'awa a ganabiya amma amawan mutane suna ganin alƙur'ani kamar kamar ba littafinsu ba ne ba sa ba shi lokaci wajen karantawa ba sa ba shi lokaci wajen saurare ba sa kuma ba shi lokaci cikin gano ma'anoninsa wanda Allah ta'ala yake ba mu umarni akan wannan a gurabe da yawa a cikin alkur'ani wannan in an tafi a haka tafiyar ba za ta yi wa jama'a da yawa kyau ba don domin duk wanda ya gafala da alkur'ani to ya kwana da sanin cewa manzan Allah ya kai karansa tuni zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ƙalar Rasul ya rabbi inda kaumi takadu hadal Kur'an mahajura. Manzo yake cewa ya Ubangiji, haƙiƙa waɗannan mutane nawa sun riƙe alƙur'ani abin ƙauracewa, sun ƙaurace masa, akwai Imam Sufiyanu Sauri, rahimahullah, ya ƙirgo abubuwa da yawa da suke ba da ma'anar hijiranar Ƙur'ani. ƙauracewa alƙur'ani daga ciki akwai rashin karanta shi da rashin ba da lokaci wajen fahimtar ma'anoninsa daga cikin ma'anar ƙauracewa ƙur'ani har ma yake cewa akwai wanda tsakaninsa da alƙur'ani sai dai in bukata ta taso amma in ba shi da wata bukata ga ƙur'anin baya kulawa da shi to wani shi ma iya cikin ma'anar hijirar da ƙur'ani to duk wanda ya tsinci kansa a wannan yanayi ko ɗaya daga cikinsu to Allah ta'ala manzan Allah ya kai ƙaransa zuwa ga Allah sai Allah ta'ala ke cewa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira haka nan ubangiji ya sanyawa dukkan annabi abokan gaba daga cikin mutanensa sai malamai suke cewa haƙiƙa in dai nisan ka da ƙur'ani yayi nisa to ana tsorace maka tahe cikin abokan gabar manzon Allah gobe alkiya mu mai da hankali wajen karanta wannan littafi akwai alkhairai na duniya da lahira a karkashinsa akwai ni'ima akwai kwanciyar hankali akwai kusanci ga Allah akwai tarun lada duk a cikin karanta alkur'ani mai girma akwai nutsuwa akwai yarda da Allah da dokokinsa akwai zama cikin musulunci zaman gaba daya akwai tabbatuwar digajige a cikin addini duk wanda ya rike alkur'ani da gaskiya to Allah ba zai batar da shi ba ya bayin Allah masu albarka karatun alkur'ani da maimaita karanta shi dare da rana iya cikin bautar Allah daga cikin kamar ɗaya ne daga cikin bauta da muke wa Allah kamar yin sallah yin azumi yin sadaka sada zumunci kyautatawa mahaifa kula da iyali sauƙi haƙƙin makotaka duk wannan suna cikin layin ibadat to alƙur'ani karanta shi shi ma ibada ne yanda kasan in kai sallah kana sa ran lada a gun Allah to haka in ka zauna kake karanta alƙur'ani kana da lada a gun Allah dan domin manzon Allah yana cewa man qara harfan min kitabillah falahu hasana duk wanda ya karanta harafi ɗaya a Qur'ani iya da hasana guda ɗaya shine dunkulallen lada guda ɗaya har ma yake cewa ban ce muku alif lam mim gaba ɗaya harafi bane a'a alifun harfun lamun harfun mimun harfun kowanne ɗaya harafi ne idan ka faɗi kowanne ɗaya kana da hasana guda ɗaya fal hasanatu bi ashri amsalha ita kuma hasanan nan Allah zai linka ma ita har gida goma yanzu misali idan ka ce bismillahir rahmanir rahim kana da harufa guda goma sha tara aƙalla kana da lada guda ɗari da casa'in to ina wanda ya karanta suratul fatiha gaba ɗaya ina ga wanda ya karanta baƙara da ali imran da nisa da ma'ida kai ina ga wanda ya karanci ƙur'ani gaba ɗaya ai ladansa kaɗai mai ƙididdige shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Sa'id Allah ya kare da shi yake cewa inna min ijlalillahi ta'ala iya cikin girmama Allah kai tsaye girmama Allah kake shine ijlal ahlul qur'an wa zai ba muslim girmama ma'abotan alqur'ani da girmama mai furfura a cikin musulunci wannan kai tsaye Allah kake wa da'a da biyayya bayan Allah masu albarka mu sani cewa a karanta alqur'ani mai girma Allah ta'ala iya ba da lada a kansa, iya ba da sakamako, yawan karanta al'ur'ani iya haifarwa zuciyar musulmi nutsuwa da jin daɗi da kwanciyar hankali da kuma samun nutsuwa ta zuciya. Allah ta'ala yake faɗa cikin littafinsa mai girma, haƙiƙa waɗanda suka yi imani, zukatan suna samun nutsuwa da ambaton Allah, ma'ana da karanta al'ur'ani, da karanta al'ur'ani zukata suke samun nutsuwa. duk wanda ya fi ka karanta alkurani sai ya fi ka nutsuwa ta zuciya nutsuwa a aiki nutsuwa a gangar jiki karanta alkurani iya haifar da nutsuwa ya bayin Allah mu sani ya bayin Allah masu albarka alkurani mai girma zancen Allah ne wanda ya saukar da shi a zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuma mu'jiza ce tabbatacciya alkurani mu'jizar manzon Allah ce tabbatacciya ba za ta gushe ba sai ran da Allah ta ta shi alkiyama ya tabbata a cikin asar wanda ake jingina wa sayyidina Ali radiyallahu an yake cewa ta rana ya taba ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya faɗa game da alqur'ani yake cewa huwa kitabullah shi alqur'ani littafin Allah ne kai tsaye littafin Allah ne ko maganar Allah ce kuma alqur'ani siffa ce daga cikin siffofin Allah yake cewa fihi khabr man kana qablakum a alqur'ani zaka samu labarin waɗanda suka gabace ku ƙur'ani tun daga annabi Adam, alaihi salam, har zuwa annabi Isa, alaihi salam, duka ya kama na labarin su ɗaya bayan ɗaya. Kai hasali ma akwai suratul anbiya, surar da ke ba da labarin annabawa, akwai suratul shu'ara tana ba da labarin annabawa, akwai suratu hudin alaihi salam tana ba da labarin annabawa kai hasali akwai annabi guda da aka yi sura su kutum da sunansa shine yusuf alaihi salam ga hud alaihi salam duk labaransu ne Allah ke ba ga mahaifiyar annabi isa na maryam alaihi salam sura guda Allah ya sauka suratu maryam alaihi salam in kana son jin labarin adawa samudawa mutanen annabi shu'aib mutanen annabi lut mutanen annabi isa fir'auna ka koma alqur'ani yasa Allah ta'ala yake cewa laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab sai ce ma kana hadisan yuftara qur'ani ba kirkirarriyar magana bace ba kirkirarriyar magana bace ba zancen facebook bane ba jarida bace ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi Ƙur'ani iya gaskata duk abin da ya zo kafinsa, wata fasila kulla shi, Ƙur'ani iya ba da labari daki-daki filla-filla ga komai, wahudan wa rahama, Ƙur'ani shirya ne, Ƙur'ani kuma jin kai ne da rahama, amma sai Allah ce kaumin yu'minun ga mutane masu imani. In kai imani da shi, to duk wannan tagomashin, to Allah ta'ala zai haɗa ka da shi. Muna roƙon Allah ta'ala ya haɗa mu da shi. Ƙur'ani mai girma a akwai labarin waɗanda su gabace mu sannan akwai kuma hukunci da ke tsakaninmu hukunci mazinaci hukuncinsa mashayin giya a ɓarawo mai ƙazafi sakin aure cin riba duk abin da yake mu'amala ne a junanmu to ƙwar'ani ya zo da labarin ya za a yi kuma ya za a yi wa kuwal fas ƙwar'ani magana ce rarrababbiya ƙwar'ani ba ciya kuɗi a cikinsa ba haram hagaza wa huwa habalullahi almatin Qur'ani igiyan Allah ce mai ƙarfi wanda ya rike ta bata tsinkewa wa huwa zikrul hakim Qur'ani ambaton Allah ne mai cike da hikima wa huwa siratul mustaqim Qur'ani tafarki ne madaidaici duk mai san shiriya zuwa ga aljanna ya rike alqur'ani bayan Allah masu albarka Qur'ani ne aljanu Allah yake ba mu labari ba su je ƙarshen jin alqur'anin ba har suka buɗe baki suka ce inna sami'ina qur'anan ajaba haƙiƙa mu mun ji wani abin karantawa mai cike da abin mamaki yahdi ila rushidi qur'ani iya shiryar iya shiryarwa zuwa ga shiriya zuwa ga abin da yake shine daidai fa amanna bihi ku yi imani da shi walan nushrika bi rabbina ahada daga yau ba za mu ƙara yi wa ubangijinmu tarayya da komai ba once lokacin farko suka ji alkur'ani amma ga irin abin da suke faɗa bayan sun gama cin alkur'ani ƙur'ani littafi ne mai cire abin mamaki iya shiryarwa iya kaza iya kaza suka dinga ba da labari mu sani ya yan uwa man qala bihi sadaqa wanda yayi magana da alkur'ani ya faɗi gaskiya wa man amila bihi wa ujira wanda ya aiki da alkur'ani za a ba shi lada wa man hakama bihi adala duk wanda yayi hukunci da alqur'ani yayi adalci wa man da'a ilayhi hudiya ila siratin mustaqim duk wanda yake kira zuwa ga alqur'ani to tabbas za a shirye da shi zuwa tafarki madidici ya aiko masu albarka daga cikin kususiya ta wannan littafi bi girma Allah yayi alƙawarin bahi tsaro da kariya sabanin dukkan wa'ansu littattafai da suke doron ƙasa Allah bai alƙawarin ba su kariya ba sai alqur'ani Allah ya ce haƙiƙa mu ne muka saukar da wannan alqur'ani kuma mu ne muka ɗaunoyin ba shi kariya malamai suke cewa ba a taɓa samun tawayar harafi ɗaya a cikinsa ba ko ƙari tun ran da Allah ya saukarwa da manzan Allah shi har yau ɗin sama da shekara dubu da ɗari hudu da wani abu a rage harafi ɗaya a cikinsa ba zai yiwu ba a ƙara harafi ɗaya wanda babu a cikinsa ba zai yiwu ba duk littafin duniya ba mai wannan safar idan ba alƙur'ani ba ko ɗigo ka ƙara da kuskure wala sai a nuna mashi wannan ba baya ce kai kamai da ƙasa sama sai an ce wannan a ƙasa yake ba a sama yake ba ba littafin da ya samu tsaro da kariya duk duniya in ba alkur'ani ba yasa shekul islam yake cewa ya ishe dukkan musulmi ibra abin lura in ma ba a ce ƙur'ani iya da girma ba abubuwan nan guda uku ya isa ganar da musulmi cewa ƙwar'ani littafi ne wanda babu irinsa ya ce da Allah ya tahi saukar da shi sai saukar da shi a ƙasa ko garin da babu irinsa a duniya shi ne gari maka da madina farkon ɗakin bautar Allah a gari maka Allah yi shi inna awwala baitun wuzi alin nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakalahu kana amina wannan a maka Allah ya wannan daki sannan a garin madina manzon Allah sai da shi akwai dausayin aljanna a garin madina ma baina minbari wa rawdati haza rawda min riyadil janna manzon Allah ya ce daga minbarinsa zuwa makoncinsa to aljanna ce a shimfida wannan tsakanin haka manzon Allah ya bada labari sallallahu alaihi wasallam kaga duk duniya in dai gu ne a ƙasa a bayan ƙasa ba gu mai daraja mai alfarmar gari maka da madina babu shi a makka ne manzon Allah ke ta duk wanda je ɗakin ka'aba yayin sallah raka'a biyu ta nafila to sai yayi raka'a dubu ɗari a gunda ba nan ba sannan zai cimma raka'a biyu a ɗakin ka'aba idan kai raka'a biyu a haramin madina a gunda ba nan ba sai kai raka'a dubu sannan ka samu daidai da raka'a biyu da kai a ɗakin a masallacin annabi Muhammad na garin Madina sallallahu alaihi wasallam kunga duk duniya ba inda ya samu wannan falala abu na biyu sai ce qur'ani sai da Allah ya zabi daren da babu irinsa a daren shekara shine lailatul qadr dan Allah ya saukar da alqur'ani qur'ani sai da Allah ya bugu zuciyar da babu irinta ita ce zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya saukar da alqur'ani a zuciya abu ukun nan ya isa nuna ma darajar girma alqur'ani da kuwa musani ya yan uwa masu albarka Anas dan Malik Allah ya kare hidda shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala iya da iyalai daga cikin mutane ku duba kalmar ahali a manzon Allah ce iya da iyalai ku duba yadda Allah yake kyamar a jingina masa ɗa ko mata wanda har sama ta kusaci ta tsage ƙasa ta dare a duk lokacin da aka jingina wa Allah ɗa har Qur'ani ya ba mu labari takadu samawati yatafattarna min wa tanshaqqu al-ardu wa taqiru al-jibalu haddan an da'u lirrahmani walada sama ta kusa ta kekkece ƙasa ta barbaje duwatsu su rididdige a duk lokacin da aka yi da'awar an zuwa ga Allah duk lokacin da aka jingina wa Allah da sai sama da ƙasa da duwatsu sun yi niyyar su wargaje gaba ɗaya amma Allah ya jingina ma'abota Qur'ani da iyalansa ne ake banci sai masahabai suke cewa manzon Allah waɗannan su waye iyalan Allah sai ce hum ahlul qur'ani ahlullahi wa qasatuhu su ne ma'abutan alqur'ani iyalan Allah ne ake banci qur'ani yake cewa wa kazalika auhayna ilayka ruhan haka nan muka saukar ma da wahayi muka yi wahayin muka yi wahayin ruhi zuwa gare ka anan sai Allah ke siffanta qur'ani da ruhi yanda ka san ran da Allah ya raba gangar jikinka da rai to ba za ka taba motsi ba har abada sai dai motsin da za ka yi a lahira bayan an dawo da damfaninka amma duk lokacin da rai ya bar gangan jiki to jiki ya daina motsi to sai malamai suke cewa Allah ya siffanta alƙur'ani da ruhi duk zuciyar da babu alƙur'ani matacce zuciya ce matacciya ce a mace take zuciya mai motsi mai taharrukat mai gane daidai da ba daidai ba mai gane alkari da shari to zuciyar da take da alƙur'ani a cikin ta zuciyar da take da alkur'ani tana gane sunna tana gane bid'a tana gane shirka tana gane tauhidi amma duk zuciyar da babu alkur'ani matacce zuciya ce manzon Allah ya ce gidan da ba qur'ani to kango ne kango ne rusheshen gida ne haka nan zuciyar da babu alkur'ani matacce zuciya ce yasa ce ruhan min amrina wani ruhi daga gare mu ma kunta tadri mal kitabu wal iman da can baka san alkur'ani ba kafin amma wahayi sannan baka san me tauhidi ba kafin amma annabta walakin ja'allahu nuran Allah ya sanya alqur'ani zama haske na hadibihi man nasha'u min ibadina muke shiryar wanda muka so da shi daga cikin bayan Allah ya samu da cikin su na hadibihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratillah Allah ce kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici shine tafarkin Allah subhanahu wataala bayan Allah masu albarka musa qur'ani haske wanda idanuwa suke amfanuwa da shi Allah yake cewa qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin haqiqa haske ya zo muku daga Allah littafi ne mabayyani qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin ya'di bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul salam Allah iya shirye da dukkan wanda ya bi alqur'ani Allah iya shirye da shi zuwa ga tafarkin tsira idan kana so ka tsira daga wuta ka samu aljanna to ka bi alqur'ani kamar yadda alkur'ani yake ba mu labari qur'ani waraka ne qur'ani kuma hanyar shirya ne Allah yake cewa qul lil ladina amanu hudan wa shifa ka faɗa musu qur'ani iya zamantowa shiriya iya zamtowa waraka amma ga masu imani ƙur'ani waraka ne ƙur'ani shirya ne amma ga masu imani ƙur'ani iya shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici allazi yahdi bihin nas ila tariq alqawim ƙur'ani iya shiryar da mutane zuwa ga tafarki madaidaici tsayayyen tafarki wanda baya karkacewa in hadha alquran wannan alqur'ani inji Allah yahdi lillati hi aqwa iya shiryarwa zuwa ga hanya mafi tsayuwa mafi zama tsayayya ƙur'ani gaskiya ne wanda babu barna a bayansa har abada ƙur'ani yake cewa la yatihil batilu min bayni dai ƙarya da barna ba za ta zo gaban alƙur'ani ba wala min khalfi sannan ba za ta zo mai da shi ba tanzilu min hakimin hamid ƙur'ani sauƙaƙƙen littafi ne daga Allah gwani mai hikima sannan kuma abin godiya ya ƴan uwa masu albarka ƙur'ani ya koyar da mu gaskiya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya kuma su imani ku ƙara jin tsoron Allah ku zanto tare da masu gaskiya ƙur'ani ya koyar da mu tawazi da kaskantar da kai kankantar da kai waqfil janahaka liman taba'aka minal mu'minin ka saki fuka-fukanka ga waɗanda suka bi ka cikin masu imani ƙur'ani ya koyar da mu jin kunya ka yi kunyar abin da zai zabar ma da mutunci ƙur'ani yake cewa alam ya alam bi anna Allah yara shin ba su san cewa Allah iya kallon su ba duk mai aikata mummuna a ɓoye ko a fili ya tabbatar Allah iya kallon su malamai sun ce idan lam ta zo ɗaya daga cikin huruful jazam wan naf ta haɗa fi'ili mudari'i to tana tabbatar da tabbas ne ba tambaya ba ne ka kamar alam ya alam kamar akwai istifhami akwai tambaya shin ba su san Allah iya ganin su ba to in dai lam ta zo gaban da fi'ili mudari'i to tabbas ne abin ya alam anna Allah ya Allah iya ganin kowa kamar alam ya ji dake timan fa'awa na'am ya ji dake timan fa'awa alam nashraha laka sadrak na'am nashraha laka sadrak tabbas ne Allah iya ganin kowa duk abin da kake aikatawa a ɓoye da fili Allah ya ganin ka musamman a yanzu akwai bayin Allah da suka baza kuɗaɗe a sai abinci a ɓoye masara ne gero dawa shinkafa a gina manya-manyan su to a bayan gari a ɓoye sai lokacin tsada ya yi a fito da shi a dinga gallaza wa mutane to Allah ya gani kuma duk mai irin wannan aikin da wannan niyyar manzon Allah ya ce Allah ya tsine masa albarka wanda ya sai abinci ya ɓoye al'umma suna bukata ya ɓoye don ya ƙara tsada su siyar ya samu kuɗi to ya sani Allah ya ci maza Allah ya ci Allah ya tsiri masa albarka a yanzu abin da mutane suke da yawa ke har ma ya zama to abin kuna ba kuɗi ba kaci duk an ebe kuɗin ana zuwa kasuwannin ƙauye ana siyo masara gero dawa ana kimshewa ana ɓoyewa alami alami an Allah ya ra baka san Allah iya ganin ka mazinata Allah iya ganin masu luwaɗi Allah iya ganin macuta azzalimai Allah iya ganin masu riba da mummunan riba a kasuwanci Allah iya ganin alam ya alam bi anna Allah yara to qur'ani iya koyar da mu jin kunya qur'ani iya koyar da mu hakuri ya ayyuhal ladina amanu sabiru wasabiru warabit juriya da hakuri qur'ani iya koyar da mu wannan qur'ani iya koyar da mu yawan kyauta da yawan sadaka qur'ani iya koyar da mu mutunta kai ƙwar'ani iya koyi da mu gujirowa ƙwar'ani iya koyi da mu guji mummunan hali kai dukkan wata ɗabi'a da za a ce madalla ƙwar'ani ya koyi da ita dukkan wata ɗabi'a da za a ce tir Allah wadai da ƙwar'ani tuni ya kore ta wannan iya cikin siffofin alƙwarani ‘yan uwa masu girma mu sani cewa alƙwar'ani mai girma ya tabbata kan cewa asar ko kuma ya tabbata alƙwar'ani mai girma littafi ne munazzal littafi ne mai yawan girma da alfarma kuma littafi ne wanda yake shirye da mutane littafi ne a cikinsa akwai samun tsira da samun aljanna littafi ne wanda akwai al'adi min al'ausa ya zo da siffofi mabambanta juna wanda siffofin masu na tukewa da Allah ta'ala da kansa yake rantsuwa da shi alkur'ani wannan dalili ne da yake nuna cewa alkur'ani iya da girma mai iya da girma iya da girman daraja bayan Allah masu albarka mu sani cewa shi Allah yana cewa innal ladina yatluna kitaballah waɗannan da suke karanta alƙur'ani dare da rana iya zuwa iya da malami iya da majalisi iya da gun sauraron alƙur'ani bai zauna a taskare ba bai zauna ya bar alƙur'ani ga wa'ansu daga cikin mutane ba shi ma ya yarda musulmi ne ya yarda qur'ani littafin sa ne in dai kana cikin wannan layin to ka tsaya ka ji alƙawarin da Allah ya mana yatluna kitaballah wa aqamus sala kuma suna tsaye da sallah da wahala ka ga ma'abocin qur'ani baya tsaye da sallah hasali sune ma limama mafi yawa sune limama kaga wannan siffa ce da ta gaskata a kansu ma'abota alqur'ani sune masu ba da sallah manzon Allah kuma ya ce in za ku yi limanci to ku limantar da mawanda ya fi kowa sanin alqur'ani a cikin sun karanta alqur'ani kuma ga siffa su ta tsaye da sallah akan lokacinta wa anfaqu mimma razaqnahu kuma suna ciyar da dukiyar da Allah ya ba su sirran wa'alaniya a ɓoye da kuma a fili suka ce sirran kamar sadaka ta taɗawo'i da taimako alaniya kuma kamar sadaka ta zakka domin zakka ana so a bayyana ta ne amma sadaka ta yau da gobe ana so a ɓoye ta suna yin wani duk guda biyu yarju na tijara tallantaku suna kwaɗayi cikin wani kasuwancin da ba kwaɗuwa cikinsa ma'ana karanta alƙur'ani da sallah da kyauta da sadaka to kasuwanci ne da babu faduwa babu asara ce babu asara duk wanda ya karanta alkurani to kullun a riba yake kullun ya ci riba Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarak littafi ne da Allah ya saukar ma mai yawan albarka mai yawan albarka li yadabbaru ayatai domin a dinga tadabburin ayoyinsa mu ji ayoyin azaba mu ji me dalilin yin azabar sai mu guje masa mu ji ayoyin rahama mu ji wani hanya ake hawa a samu wancan rahama sai mu hau mu ji ayoyin da yake yabon mutanen kirki sai mu bi su mu kwatanta don mu zama mutanen kirki mu ji ayoyin da ake zargin mutanen banza ake tsine musu ake cewa ƴan wuta ne sai mu fahimce su mu guji a wannan layin domin kar mu zama irin su shine liyar dabbaru ayat mu karanta mu fahimta ayi research ayi bincike a gano asrar da qur'ani ya koyi to Allah ya sauko da alƙwari dan ayi wannan wale ta zakar ulul alba sannan masu hankali su wa'azanta duk mai hankali shi ne ke wa'azantuwa da alkurani yan uwa ka ji ba daidai ba ka bari to Allah ya ce kana da hankali ka ji daidai ka aiwatar Allah ya ce kana da hankali amma duk wanda zai ji ba daidan sa bai iya gyara to baya cikin masu hankali duk wanda zai ji kuskuren sa ya iya gyara baya cikin masu hankali duk wanda ya ji daidai yake aikatawa to Qur'ani ya ce baya cikin masu hankali da ni da ku mu fatan mu zama cikin masu hankali wajen aiki da wa'azin alkur'ani da hannuwa da abin da alkur'ani hade Allah ya taimake mu Allah ya mana albarka Allah ya haskaka zukatan mu da jikkunan mu da wannan littafi Allah ya sa muna cikin ceton sa a duniya da lahira Allah ya sa Qur'ani zama jagorar Allah ya sa ya zama shiriyar mu tun daga duniya har zuwa lahira Allah ta'ala ka kaddara Qur'ani ya mamaye zukatan mu ya Allah Allah ka ba mu haddan wannan littafi Allah ka ba mu haddan wannan littafi Allah ka ba mu kokarin aiki da shi Allah da mu da zuriyar mu Allah ka ba mu mai da hankali zuwa ga wannan littafi bayan Allah mu salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara mana aiki da kansa da cewa inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid اللهم اهد الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأنتم عبادك المجاهدين يا رب العالمين akwai masu bukatun addu'o'i kamar yadda aka saba wa sun aiko a rubuce wa sun bada sako a fada to muna tawassuli da hawan wannan mimbari da wannan yini na juma'a mai tarin albarka dukkan masu bukatu na alkhairi duka Allah ka biya mana dukkan masu neman tsari da wani abu a gurin Allah Allah ya tsare mu gaba da Allah ka shirye da mu ta farki madaidaici Allah ya fudda mu daga cikin wannan kuncin rayuwa da ake ciki Allah ka sassauta mana Allah ka mana afuwa da rangwame da gare ka ya Allah duk abin da ya bukatar mu Allah ka mana maganin sa duk kuma alkhairi muna roƙon ka Allah ka hada mu da shi Allah ka hada mu da alkhairin duniya da lahira Allah ka raba mu da sharrin duniya da lahira yau mun yi manyan baki cikin wannan masallaci na wa asu malamai na kuma aminai na sun kawo mana ziyara ɗaya daga cikin su shine mai fure kutuba kafin zuwa na akwai Ashek Isa Abubakar darakta ne na a alhuda model school da ke unguwar dubai campus can bypass shi ne daraktan wannan makaranta kuma amini na ne malami na ne akwai ɗaya babban malamin a sheik abubakar sadiq uba wanda shi ne limamin masallacin salafiya da ke unguwan tudun wada nan kusa da fadar jihar gombe duka aminai na ne malamai na ne wanda sun kama na ziyara wannan masallaci bisa girmamawa da kuma mutuntaka to muna musa don Allah ya saka musu da alkhairi Allah ne da su gidajen su lafiya wannan ziyara da saka mana Allah ta'ala ya sanya ta cikin mizan ayyukan su na alkhairi bukatun su na alkhairi duka muna roƙon Allah da mu da su Allah ya biya mana ainihin abubuwan da muke tsoro a garin abun Allah muna fatan Allah ta'ala ya kare mu gaba daya bayan Allah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun qumu